أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء 22 وتن hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da shida ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasi na tufa ya ce muna ainihin babul ƙasan ko? ko fasirin fil ƙasan wayutrakul qasmu ala al-asagiri jihali rushidin aw liwajhin aw liwajhin zahiri wa man da'a li bai'i ma la yanqasim لم يسمع إلا حيث إبرار حكم مثل اشتراك حائط أو داري لا كرها والفرن في المختار وكل ما قسمته تعذر وكل ما قسمته تعذر تمنع كالتي فيها تبر كالتي بها تبرر ويهقم القاضي بتسويق ومن يريد أخذه يزيد في الثمن وإن أبوا قومه أهل البصر وآكد له يقدي من يزر yace wa in abau aha wa in abau bi a alaihim bil qada wa qasamu samna karhan aurida yace wa man da wa yutrakul qasmu ana barin rabo alal asajiri a bisa yara kanana ana yara ƙanana ne ko ubansu ya mutu ko ne ya ba su kyautan wani abu mai tsada to yanzu maslaha ta nuna cewa za a iya cewa kar a raba a bar abin lihali rushidin har sai sun kai halin shirya saboda tayu yanzu a raba wani inda aka ba shi din tayu bayan ya girma kuma ya zama ba nan ne bukatar sa ba waje ne bukatar shi tunda baka san halin da kowa zai tashi ba wani zai tashi mai sana'a ne wani zai tashi dan kasuwa ne wani zai tashi kaza ne mai yiwuwa in sun tashi akwai maslaha yanzu misali ubansu ya mutu ya bar shaguna a kasuwa ya bar gidaje a cikin gari ya bar gona ya bar kaza baka san waye manomi a cikin su ba waye dan kasuwa waye ma'aikaci waye kaza ba kaga in sun girma ta yiwu su yi maslaha a tsakanin su wani eh tunda kai dan kasuwa ne rike shagunan nan kai kuma tunda manomi ne ka rike gonar kai tunda kaza ne kai kaza kaga akwai maslaha saboda haka kar a yi saurin rabawa a bari sai sun girma sun shirya sannan a zo a yi raban tunda dama ana kai rabo wurin hukuma ne idan ya gagara a gida idan za a sasanta a gida ba bukatar hukuma in sun yarda ka ko sasantawa a yara ba zai bu dole sai an yi gaba shine yace lihali rushidin auli waje zahiri ko ga wani fuska ne na zahiri wata maslaha zai yiwu a ɗaga kafa a rabo saboda wata maslaha in abin ne yara ƙanana ne a musabi ba wajibi ba ne dama kuma a cikin su babu rashidi amma akwai balagaggu a cikin wanda suna buƙatar rabon su wannan dole ne za a zo a raba amma in ka ɗaya ne yara ne kuma waliyin su mai kula da su ɗaya ne ya san yadda zai ya tsara bai cuce su ba to ba a so a yi gaggawa rabawa a bari sai sun girma wa man da alibai imanayen kasim to duk mutumin da ya yi da'awan a siyar da abin da ba zai rabu ba lam yusma ba za saurare shi ba yanzu misali mutum ne mutu ya bar gidan shi ko ya bar mota ko ya bar wani abu wanda abin ana amfani da shi ne ko kuma abin ana neman kuɗi da shi sai wani ya zo ya ce a siyar araba shi ɗaya ɓangaren kuma suka ce ba za a siyar ba to yanzu ba za a saurari wanda zai ce a siyar ba sai an samu wayannan sharuɗai na gaba ya ce illa haisu ibrarun hukim sai yayin da muka ga cewa akwai cutarwa ga shi mutumin da ya nemi a siyar ɗin. Cutar wannan ya ainihin dubi fuska biyu, imma cutarwan wajen shi amfana da nashi ne. Yanzu misali, mutum ne ya mutu sai ya bar gida mai ɗaki biyu kuma ya bar ‘ya'yan shi maza biyar mata biyar. To, yanzu gidan nan mun ce, a ku bari ku rika amfani da gidan. kaga kowane namiji ya rinka mata so biyu aka zo su barista aka zo aka auna aka ce namiji dai zai samu inda tabarma ɗaya za ta zauna mace kaga rabin tabarma rabin tabarma wani amfani zai mata kaga za a cutar da ita ita rabanta ɗin a ciki ba zai mata amfani ba kaga akwai cutuwa kamar ya cutuwa ɗin ya ce misul ishtirakin fi ha'idin kwatankwacin kamar tarayya cikin gona guda audarin ko a gida guda sun yi tarayya shi mai ƙaramin rabo ne raban shi din ba zai yuye mar amfani ba to yanzu a nan kam in ya tara kayar baya ce a siyar dole za mu saurare shi kaga kaman gida ko gona abin da amfani ake da su ba haya ake ba amma lakar raha banda kaman tahuna tahuna shine abin da ake nika da shi kaga abu ne wanda ake samun kuɗi wal furnu ko kuma wagon gidan biredi irin inda ake gashin abu din nan wanda ake gashi ana samun kuɗi to wannan in ya ce a siyar ba za a saurare shi ba fil muktari a cikin magana abin zaɓi ka fahimci zancen fa in ya zo ya ce a siyar da gaba ɗaya ne a bashi raban shi ba za a saurare shi ba amma in ya sa raban shi a kasuwa zai siyar ba wanda ya siya na shi ya zo malam ibrahim eh kaga gidan biredi nan eh na mu goma ne amma duk wata in kasuwa ta yi kyau ana samun dubu ɗari mu raba dubu goma goma amma ni yanzu kawai ina son rabona nawa ka siya zai iya siyar maka iya raban shi yawwa in ya siyar maka kuma sauran suna da damun kamu da shigowa in sun bari ku yi tarayya in za su mayar ma da kuɗi ya zama nasu amma ya zo ya ce kun ga gidan biredin nan mu datsa shi mu raba ba zai yiwu ba kuma yana da rabo saboda haka ni dole a siyar abin kuɗi na ya kai ƙara ta wannan hukuma ba za ta saurare shi ba amma zai sa iya rabon shi a kasuwa ya siyar wannan nashi ne to yanzu wannan muna magana akan yayi da awon dole a siyar a raba kuma abin sai ya zama ana samun amfani ne a jiki ana amfana kaga yanzu anan sai mu lura da kaman akwai mugunta akwai wanda yake ganin wannan amfani yana rufa musu a ciri shine yake so a kadarin an raba ne raba wannan ba zai iya siya ma wani gidan biredi naka da kanka ba kuma wannan kuɗin cinyewa za ka yi ka ɗau fakiri saboda haka ba za su saurare ka sa akwai irin wannan shi Allah ya ruba mara asiri kuma ya ga wani fa da wanda yake bari a kadar araba to ba za su saurare shi ba wa kullu ma qismatuhu ta'azzuru amma duk abin da raba shi yake da wuya sai wani ya zo ya ce dole a datsa ko sun yi ittifaqi tum na uza hana yanzu misali mutum ne ya bar shago ɗaya bar 'ya'yan shi goma sha shida sai suka zo suka ce wai asar din baba ban yadda a siyar ba kawai a daddatsa ko ta kuɗe ne a bani wannan ma yazo ya ce a datsa wannan ma yazo ya ce a datsa ko sun yadda shari'a sai ta hana ga shagon yanzu yana nan yanzu a matsayin shi na shago ai in haya aka bayar ma ana cin amfani in ma sana'a kuke a ciki dai duk kuna amfana amma an daddatsa kowa abin da za a bashi ba zai mar amfani ba wani ma in ya kawo bulori ce taran yana ajewa ya ajiye ya kudin shi to ta ina zai amfani to wannan tumnau za a hana rabawa kallati biya tabarruru kaman abin da cutarwa yake cikin raba shi kamar yanzu misali wai fula ne guda ɗaya ne na waran mai kyau ɗin na wanda a kasuwa ce dubu arba'in sai mutum ya muke baro yayin shi uku sai suka zo yanzu abin da za a yi kawai a nemo almakashi a datsa ko a bashi rabon shi kaga wannan ai barna ce to duk ba za a saurare su ba yanzu abin da za a yi duk lokacin da aka yi ittifaki a abu na mutane da yawa aka kawo wajen alkali aka ce a siyar a raba wace hanya za a bi waya hukumul qabi alkali zai hukunci ne bi taswiqin da a sa abin a kasuwa alkali sai ya ce a je a yi shela gidan guri kaza ko gonan guri kaza ko abu kaza din nan mun sa shi a kasuwa idan aka yi shela fa ba wai za a siyar ne dole ba fa za a sa shi a kasuwa alkali ya ji kuɗin wannan ya ce a kaza wani ya ce a kaza wani ya ce a kaza to a cikin su masu bukatan masu ainihin mallaka din wa man yuridu akhzahu wanda a cikin su kaza a ciki akwai wanda yana bukata amma yanzu ya ce yana so wani zai hau kayar baya ya ce kai wani ne yake zo to miliyan goma kuma abin bai wuce miliyan uku ba kaga akwai irin haka yi to yanzu sai alkali ya ce a sa abin a kasuwa an sa shi a kasuwa inda kuɗin abin ya tsaya wa man yuridu akhzahu wanda yake so ya karbi abin ya biya yazidu fi saman sai ya kari a kuɗin da ya tsaya yanzu misali mu din nan din masu kuɗi ne mahaifinmu ya mutu ya bar mana gida kowa yana buƙatar gidan gidan nan ya rabu ba zai yiwu ba kuma a ce mu yi ciniki kowa zai wa ɗan uwan shi mugunta ya tsura kuɗi sai alkali ya ce a sa gida a kasuwa aka sa a kasuwa ana tayawa ana tayawa ana tayawa gida ya tsaya miliyan goma sai alkali ya tara ku to kun ji gidanku ya tsaya a miliyan goma saboda haka yanzu in kuna so ba zai yiwu a sayarwa wani ba amma a cikin su tunda duk kuna bukata sai ku yi ƙari muki wannan ya ce na ƙara dubu ɗari biyu sai alƙali ya ce to akwai mai ƙari wannan ya ce na ƙara ɗari uku akwai mai ƙari su yi ta ƙarawa su yi ta ƙarawa su yi ta ƙarawa wanda ya ƙure wanda ba samu sama da shi ba shi kenan sai ya biya sauran sai shi kenan ai rabo haka shine wa man yuridu aka zahu bayan an sa gida a kasuwa an ji kuɗin shi wanda yake so ya karɓi gidan a cikin su ya ji dufi sai ya ƙara kuɗi tunda kaga hikiman ƙarin kuɗin nan idan ba a ce a ƙara kuɗi ba kowa zai ce ya yarda zai biya yadda aka taya saboda haka wanda ya ƙari inda mai ƙari shi ma ya ƙara ana kaga kuma nan ba tilasta ka ba kai kaga dama ka ƙara to yanzu ƙare-ƙaren nan da ake inda ya je tsaya sai alƙali ya ce a biya wa in abau idan suka ƙi suka ce su san ba su yadda a sa gidansu a kasuwa gidan ubanmun a ce wai a ji a duniya za a sai da gidan ba mu yadda ba ran ke rage biyo ta hanyar biya alƙali ya ce akwai hanyar da za a bi kawwamahu ahlul basar ai akwai ainihin baluwa ko akwai wanda suke valuation na ainihin kowane unguwa ko kowane gari akwai nasu sai alƙali ya je kira wa'annan sai ya ce nawa kuke balu ko valuation na guri sai su faɗi kuɗin da za a basu sai a wazza shi ku biya kuɗin in kun biya kuɗin su sai su zo su yi wa gidan ainihin kima kawwamahu ahlul basar za a samu ahlul basar masu basira wanda suke wannan harkar sai su zo su kimanta gurin idan suka kimanta sai mu ce to yaya a cikin ku wa akidun lahu wanda ya yadda zai ɗauki wannan gidan a wannan kiman yuqabbi sai ya biya manyazar wanda ya bari masu kima sun ce gidan miliyan goma sai mu ce to yaya sai wannan ya ce ni na karba a miliyan goma sai mu ce to sai ka biya sauran yan uwanka dama ba ku biyar bane gidan miliyan goma a kimanta eh sai ka ka miliyan takwas mu ba su miliyan biyu nan ma idan kowa ya cirge sai mu ce to a fara ƙari kuma wannan ma ce miliyan goma na siya wannan ma na siya wannan sai alƙali ya ce to miliyan goma aiki man gidan ne wa ya ƙara a cikin ku wannan ya ce na ƙara dubu ɗari wannan ya ce na ƙara ɗari wannan ya ce har ƙarin zai zo ya zama daidai ba wanda ya fi shi sai a ce to ya sallami sauran sai guri ya zama nashi shine wa in wa asizun lahu yuqaddi man yazar wa in abau idan wannan din ma suka ƙi suka ce su ba gaskiya kimar ma ba su yadda ba ba su yadda to wace hanya za a bi bi a alaihim bil qada yanzu hukunci zai aiki Ali ya ce ba ma san aini rashin hankali gida mun saka shi a kasuwa kuɗin shi ya kama kaza in a cikin ku ba wanda zai siya za mu siyar mu biya kuɗin ku shine bi a alaihim a siyar da abin alaihim akan su bil qada da hukunci yanzu anan ba a neman yardan su kawai alƙali ne hukunta siyarwa idan aka siyar waƙatarsa mustamana su raba kuɗinsu karhan aure da ko suna so ko ba sa so a raba musu kuɗin su ainihin kunci bayan da su abu ya ba cikin a nan muka tsaya? wurin da ya isa